يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wata'ala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna 29 ga watan al-muharram wanda ya daidai da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam wanda ya daidai da ishirin ga watan goma dubu biyu da sha bakwai muna fatan allah ya muna muwafaka da abinda za mu karanta allah ya muna muwafaka da abinda za mu saurara allah ya sa abinda za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafiya ana cikin kitabul jana'izi na wannan littafi na sahihul bukhari kitabul jana'izi muna cikin babu ma ja'a fi azabil qabri abin da ya zo dangane da azabar kabari to al-imam bukhari rahimahullah sai ya fara da ayoyin alkur'ani waɗanda ke tabbatar da azabar kabari gaskiya ce azabar kabari matabbaciya ce ga waɗanda suka cancance ta to yanzu ya ƙare mun ƙare karatun ayoyin da al-imam bukhari ya buɗe wannan babi da su za mu shiga cikin hadisai da asar ma'ana riwayoyi no.
حدثنا عبد بن عمر حدثنا شعبة عن علقمة عن علقمة بن مرقد عن زاد بن عبيد عبيدة عن البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا عقد المؤمن في قبره أتيا ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت
حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن ألقمة بن مرصد عن سعد بن عبيدة عن البراء بن عاذب رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إذا أقعد المؤمن في قبره أتي ثم شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت وأن رواية وأن حديثي يجي حفص بن عمر يا زنت من جاء الإمام البخاري قال ابن حفص بن عمر يجي قال حدثنا شوبة يجي شوبة بن الحجاج يا زنت أن ألقمة بن مرثد ya karbo daga alƙamatu ibn marsadin an sa'ad ibn ubayda ya karbo daga sa'ad ibn ubayda ta anil bara ibn azib daga bara ibn azib bara ibn azib radiyallahu ta'ala anhuma an annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi kuma bara ibn azib ya ji daga manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza uqida al mu'minu idan mumini aka sanya shi cikin kabarin shi to za a tada shi watan zaune a zaunar da shi fi kabri a cikin kabarinsa utiya to lokacin ne za a zo masa sun shahida sannan a nemi lallai ya yi shaida to shi saboda dama shaida tashi ce kalma shahada tashi ce la ilaha illallah ya rayu kanta la ilaha illallah ya mutu kanta don haka la ilaha illallah abu ya zama shi ce cikin kabari don haka shahida zai yi shaida Allah ilaha illallah sai Allah ya karfe shi dama yadda ka rayu haka ka mutu haka kuma ka sa ka kabari domin komi nashi duk wani masoyin shi sai da ya kauce lokacin za ta shi kabari ‘ya'ya mata abokai dukiya kowa ranar ya ce bai san shi ba sai dai tafi shi kadai don haka la ilaha illallah shi da sauran ayyukan shi su suka yadda su bi shi su tafi duk inda za su suna tare don haka ba a son mutum ya wasa da kyakkyawan aiki kyakkyawan aiki ya fi kowa ya fi komi domin a lokacin da kowa da komi ya rabu da kai aikin kai na cewa a ni muna nan tare ni muna nan tare za ka shi shi ne za a ba kula kyakkyawan aiki ya ce wa anna muhammadar rasulullah ya tabbatar da manzan Allah sallallahu ta'ala sallam manzan Allah ne fa zalika qawluhu manzan Allah sallallahu ta'ala zai ce to wannan Allah ya mutum arzikin tabbatar da kalmar shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah to shine ma'ana qawluhu zancen ubangi tabaraka wa ta'ala yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayatid dunya Allah tabaraka wa ta'ala yana tabbatar da waɗannan da suka yi imani da Allah bil qawli sabit da zance matabbaci shine la ilaha illallah yadda suka rayu akan la ilaha illallah ranar ta wato ne haka zuwa kabari la ilaha illallah Allah zai karfafe su su ba da amsa da ita eh waye ubangijinka me addinin ka waye duk sai an yi wannan tambayoyi ma taqulu fi hadha ar-rajul sallallahu ta'ala alaihi wa sallam to shine yace to wannan shine azabar kabari ya kawo shi akan karkashin azabar kabari nake so in ce Imam Bukhari ya kawo wannan a karkashin tarjumar da ke magana akan azabar kabari zaka ce to menene mutabaka anan ta wannan tarjama domin nan ana magana idza uqida lil mu'minu fi qabrihi utiya summa shahida Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah fadhalika qawluhu yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti mutabaqatsa asalin hadisin na magana ne akan azabul qabri waɗanda Allah ya ma gamda katar to su ne yake hadawa da wannan kalma ya karfafe su ya karfafe zukatansu su tabbatar da tauhidi su tabbatar da la ilaha illallah muhammadur rasulullah sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kare su daga wannan azaba ta kabari amma duk wanda bai samu irin wannan ba to ya hadu da azaba kabari wal iyaz billah
حدثنا محمد بن بشار حدثنا غدر حدثنا شعوبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا نزلت في عذاب القبر
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة بهذا وزاد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت نزلت في عذاب القبر محمد بن بشار يا زنت من إمام البخاري قال حدثنا غندر يتي غندر يا زنت قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج يا زنت بهذا ya zantar da mu da wannan riwaya amma ta ce tana da ƙari wa zada abinda ta ƙara cewa yusabbitu Allahu allazina amanu nazalat fi azabil qabr wannan aya ta yusabbitu Allahu allazina amanu ta sauka akan azabar kabari ma'ana duk abin da ake faɗi na azabar kabari fa banda mu'minai sai aya ta zo ta ce banda fa mu'minai su mu'minai ba irin wacce amsa suke bayarwa ba a su kan yusabbitu Allahu alladhina amanu waɗanda suke masu imani Allah na karfafa su da kyakkyawa amsa ita ce la ilaha illallah muhammadur rasulullah kaga abin da ya ware muminai su shiga cikin gurguzun masu azaba kabari wannan aya wannan aya da ka yace nazalat ta sauka fi azabil qabri a cikin azabar kabari sai aya sai watan kamar warewa da warewar masu imani da halin da suke ciki su ba azaba suke ciki ba Allah ya karfafe su da imani da zance wanda yake matabbaci
حدثنا علي بن عبد الله حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثني ابي عن صالح حدثني نافع ان ابن عمر رضي الله عنهما اخبره قال اطلع النبي صلى الله عليه وسلم على اهل القليل فقال وجدت ما وعد ربكم حقا فقيل له ابتدأوا أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثني أبي عن صالح قال حدثني نافع أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أخبره قال اطلع النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم على أهل القريب فقال وجدتم ما وعد ربكم حقا فقيل له أتدعو أمواتا فقال ما أنتم بأسمع منهم ولكن لا يجيبون وأن الحديث علي, علي بن عبد الله المديني يا ذن تدم إمام البخاري قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم يجي يعقوب بن إبراهيم يا ذن تدم قال حدثني أبي بابانا يا ذن تدني عن صالح يا كربو دقا صالح بن كيسان قال حدثني نافع yace na fi ya zantar da ni annabna umar yace hakika abdullahi ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma akhbaru abdullahi ibn umar idan la tabbata ga dan da uban akhbaru ya bashi labari qala abinda abdullahi ibn umar yace ittala an nabiy sallallahu ta'ala alayhi wa alihi wa sallam ala ahli al-qalib yace manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya zo ya tsaya ga mutanen rijiya mutanen rijiya su ne kafiran da aka kashe a badar aka kwashi gawawakinsu aka zuba cikin wata tsohuwar rijiya wannan tsohuwar rijiyar ita ce qalib to waɗanda aka zuba ciki na kafiran nan a badar su ne ahlul qalibi eh to su ne ake magana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tsaya akan bakin rijiyar iqbal aina hangen su ga su kokkonce an ce a lokacin sun fara wari ma sun ma fara wari don akwai inda yake cewa laukan lamani laukana mut'im ibn adiyin hayyan wa kallamani fi haula in natna la taraktuhum lahu yace da mut'im ibn adiyin na nan kafiri ne fa amma manzo Allah na ce da yana nan yayi bambaki ma'ana ya nemi afwa waɗannan gawawwakin la taraktuhum lahu da na bashi da su lokacin na kama su wasu kuma suka ce a waɗannan ne asara ɗin badirin ne ba waɗanda suka mutu ba asara badirin ne wato suna wari suna ɗoyi an tara zuri guda maza Allah ya ce law kana mut'im ibn ali hayyan wa kallamani fi haula innatna la taraktum lahu to ala ayati hala da ahlul qalib sune waɗanda aka zuba gawayen nan na mutanen badar kafiran makka da aka kashe a badar su ne manzo Allah ya tsaya a kansa kai yana tsinkaya su to abin da yake ce da su sai ce faqal manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan kun samu abin da ubangiji tabaraka wa ta'ala ya muku alƙawalin sa ya tabbata Allah tabaraka wa ta'ala ya yi alƙawali ma'ana narku na azaba ga kafirai to shine manzo Allah ke tambaye su kun samu alkawalin Allah ya tabbata ko wannan faqila lahu sai aka ce da shi mai wannan magana mai tambayan nan shine sai na Umar bin Khattab yace atadu amwata ya rasulullahi ba matattu ne kake kira kana kiran matattu faqala ma antum bi asma'a minhum in dai magana ce ta ji in dai magana ji ce domin magana da mazalla ke yi da su bukata a ji to in dai magana ji ne to ma antum bi asma'a minhum ba ku fi su ji ba ku da kuke rayan ba ku fi su ji ba me ya bambanta walakin la yujibun iyaka abin da ya bambanta ku da su ku kuna iya bada amsa an tambaye ku su ko ba su iya bada amsa in an tambaye su walakin la yujibun ba su bada amsa to menene mutabaka wannan tarjama mutabaka wannan tarjama an kawo wannan hadisi karkashin wannan tarjama da ke magana kan azabul qabri azabul qabri gaskiya ce matabbaciya ce to nan abinda aka ce tun da dai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya gansu mutanen badar din nan to ya gansu ne lokacin da ake musu azaba ko da ya gansu ya gansu ana musu azaba za ka yake cewa hal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa ko kuma wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqa kun samu abinda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya muku alƙawarin sana azaba ya tabbata ko ya tabbata ko to don haka ana musu azaba ne a wannan lokacin kaga ita ce mudabakar wannan hadisi da tarjama to
حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنهما قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول لهم حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى
anan in an tuna kamar da aka ce imamul bukhari anan imamul bukhari ya ce faqila to a riwayar muslim a riwayar muslim ya sarraha نعم ya ce sayyidina umaru ya ce ya rasulullahi kaifa yasma'una wa anna yujibuna wa qad jibu fa qad jibu ta yaya za su ji maganar ka ta yaya za su amsa sun zan gawaye jifa gawa sun zan gawaye to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam a wata riwaya ta muslim sai da ya rantsa ce wallazi nafsi biyadihi ma antum bi asma lima aqulu منهم ولكنهم لا يقدرون أن يجيبوا طب. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إنما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنهم ليعلمون الآن أن ما كنت أقول حق وقد قال الله تعالى إنك لا تسمع الموتى wannan hadisi Abdullah ibn Muhammad ya zantar da mu قال حدثنا سفيان يجي سفيان يجي عن هشام يا كربو دغ هشام بن قروة سفيان سفيان الثوري عن هشام يا كربو دغ هشام بن قروة عن أبي يا كربو دغ بابن شروط بن الزبير عن عائشة يا كربو دغ أم من عائشة رضي الله تعالى عنها قالت abinda ta ce inna ma qalan nabiyyu sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam sani dai manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ya ce ne ta kawo adatu hasrin ma'ana ko da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗi haka nan yana nufin inna ma sani dai qalan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce innahum la ya'lamuna al'ana yanzu sun sani suna sane annama kuntu aqulu haqqun abin da nake faɗa musu gaskiya ne cewa in an mutu ana kafirci tun a kabari za a cimma azaba yanzu sun san haka al'ana yanzu sun san haka idan mun na Aisha an samu sabani da ita anan wajen matattu su ji maganar da ake yi ta ce ba ana nufin ba suna jin abin da manzo Allah ke faɗa musu ba yanzu a'a ana nufin mazala sasali yana nufin yanzu sun san abin da nake faɗa musu lokacin da suke raye to yanzu sun same shi ya tabbata gaskiya yanzu sun san haka inna la ya'lamun al'ana yanzu sun san annama kuntu aqulu lahum haqqun wa qad qala Allah ta'ala gashi ko Allah tabaraka wa ta'ala mana cewa kaga tana raddin maganar ibnu umar abin da ibnu umar ya ruwaita shi ne umarnina aisha ke raddi tana cewa innaka la tusmi'ul mauta ba ku jin ma Allah ya ce innaka la tusmi'ul mauta ba ka ji yadda mauta matattu ba nan sai aka samu sabani yaya malamai ke fahimta waɗannan riwayoyi guda biyu da kuma wannan aya da ta shigo tsakani abinda aka ruwaita daga umarnina aisha da abinda aka ruwaita daga abdullahi ibn umar ala da kuma alaƙar su da wannan aya aya ta ce innaka la tusmi'ul mauta wannan hadisi kuma da Abdullah ibn Umar ya ruwaita shi kuma ce ma antum bi asma'a minhum ma antum bi asma'a minhum to sai aka ce watan wannan magana wannan hadisi da aka rubuto ma antu innahum ya'lamuna al'ana annama kuntu aqulu haqqun da kuma wannan na Abdullah ibn Umar to za a ga kai tsaye kuma suna karo da juna za a ga suna karo da juna kuma an kawo su a tarjama azabul qabri to menene warwara da fuskar jam'i tsakanin waɗannan riwayoyi guda biyu waɗanda suke da karo da juna a zahirinsu shine Badruddin al-Aini yace lokacin da ya tabbata cewa kafiran nan da ke cikin rijiya suna ji sabata min sama ahli al-qalili kalamahu wa tawfiqahu da kuma qursawa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi lahum gare su ya tabbatar da idrakuhum sanin su kalamahu zancen manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da wannan gaba ta ji shine wannan ala ta ji to wannan tabbatuwar jin to ya tabbatar da ala jawazi idrakihim alam al-azab cewa lalle suna jin radadin azaba duk da ake ganin su nan in dai za a yi magana nan a gan su ga su komo ci kuma manzo Allah ya ce suna ji dai kenan to wannan ya tabbatar da ko an gan su ko motsi ko an gan su ba wani canji to suna nan suna jin raɗaɗin azaba a sauran gaɓuɓan nasu sannan kuma haɗawa tsakanin waɗannan riwayoyi guda biyu aka ce ahlul qalibi a riwayar sai na umar mukhaddabi a ibnu umar ana iya ɗaukar ta akan cewa mukhatabar da aka yi da ahlul qalibi kana waqtal musa'ala manzala sallam yana magana ne a lokacin da aka dawo musu da ransu ana tambayar su to a wannan lokacin ma antum da asma aminu ma antum da asma aminu kaga wakutun nasu ba duk iri ɗaya bane a akwai lokacin da za a dawo musu don akwai riwaya ta tabbatar da haka za a dawo musu da rai kuma a tambaye su ai da ma wanda yake da rai za a tambaya wanda yake ji za a tambaya wanda yake iya amsa za a tambaya to don haka wannan hadisi na Abdullahi ibn Umar ne yana magana ne na ma kuntum bi asma'a minhum lokacin da aka dawo musu da rai ana musu tambayoyi ga wannan lokacin to shi ko na ummul Aisha da kuma aya yana magana wata lokacin da kafin a dawo musu da shi ko kuma bayan an gama musu tambayoyi bayan an gama musu watan tambayoyi eh ba lokacin da aka damu da rai ba shine magana umma Aisha ke yi a hadisin ta yake yi to wannan dai in an lura za a ga akwai ita umma Aisha zancenta ya saba ma zancen Abdullahi bin Umar kamar yadda bayani ya gabata to abinda Abdullahi bin Umar yake akai cewa matattu suna jin abinda ake ake yi suna ji to wannan shine abin da jamhur suka tafi akan shi ta kuma mumin Aisha a nan zancenta ya saba ma zancen jamhur don haka malamai suka shiga bayanona me ye dalili to yasa zancen mumin Aisha saba ma zancen jamhur ko ya saba ma watan Abdullahi ibn Umar Suhaili ya ce watakila ita ba ta nan lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan zance wanda su ibn Umara suka ruwaita ba ta da masaniyar shi shine dalilin da yasa ta kawo aya ta ce ga ma aya na cewa innaka la tusmi'ul mauta dan ba ta da masaniyar wancan hadisi da su Abdullah ibn Umar suka ruwaita na cewa ma kuntum bi asma' minhum aka ce ba ta da wata ba ta da masaniyar sa ne don haka su ko waɗanda suke da masaniyar wannan hadisi an yi a gaban su manzo Allah ya tabbatar musu kuma da dimun da dahir ne dimun da dahir ai sai da suka tambaya ba haka kawai ba ya rasulullahi kana magana da gawaye ya rasulullahi ya za a yi magana da gawaye sai ce amma antum bi asma'in wallazi nafsi bi yadihi na rantse da ubangijin da rayuwa ta take a tafi ikonsa to kaga wannan tabbatarwa saboda haka aka ce zancen su hujja ne akan zancen ummul mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha to yanzu an ji haka nan to ya za a haɗa tsakanin ita ayar da hadisin eh ma antum bi asma'a minhum da kuma innaka la tusmi'ul mauta ya za a haɗa tsakanin wannan aka ce to ita dai wannan aya kamar zance Allah tabaraka wata'ala ne afa anta tusmi'us summa aw tahdil al-umya aw tahdil al-umya ma'ana magana tasiri ce tasiri ake magana haƙiƙanin mai jiyawa shine Allah ya rasulullahi ba kai ne ke jiyawa ba haƙiƙanin mai jiyawa shine Allah haƙiƙanin mai jiyawa shine Allah domin akwai irin shi da yawa innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha ai kaga cewa innaka la tahdi man ahbabta ba an kore shirye bane gaba ɗaya a tasiri haƙiƙanin shiryawar yana ga Allah don haka cewa la innaka la tusmi'u haƙiƙanin jiyawar baya gare ka yana ga Allah haƙiƙanin mai jiyawa shine Allah kaga ba kore jiyawa akai ba sannan kuma cewa haka ai zai ai kowa ya san wanda ya mutu bai ji amma kuma Allah tabaraka wa ta'ala cikin kudurarsa da ikonsa sai ya wani hukunci ya zo da wani hukunci da ya saba ma yadda aka saba yadda aka saba kuma ba zai kore wannan abin ya faru ba a yanzu mu'jizozin da suke faruwa a hannun Annabi sallallahu alaihi wasallam ai wanda ya saba hankali ne damo yankakke yayi magana to ko ba yankakke bane bai magana balle gashi damo gashi yankakke to amma kuma wata rana da aka juya sai ga hukunci na ubangiji ya sa damo yankakke ya yi magana to yanzu al'ada ta damo yankakke bai magana damo bai magana sai ta soke wannan hukunci da faru yanzu a ba za ta soke ba don haka shi ma irin wancan ne lalle matattu ba sa ji amma kuma cikin kudura ta ubangiji da hukuncinsa in ya so sai ya ji yadda su kuma wancan hukunci bai tashi ba kuma wannan ya tabbata shi kuma don haka suka ce akwai shi da yawa inna aradna al-amanata ala samawati wal ard kowa san san ba ta magana sama ba ta ji sama ba ta magana amma kuma Allah na magana da ita kaga wannan wani iko ne wani kudura ne amma sai ka je na cewa a a a yana magana a sama din da ƙasa yana magana da su kuma su ba da amsa a cikin قل إنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ديك ثم استوى إلى السماء فهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قال فقال لها yace da ita ashe ana magana da wanda bai ji ashe kamawa ta yi ɗaurowa ta yi ko faƙala laha wani lardi itiya umarni ne ɗau'an aukar ha ƙala ta a ta yana fa'ili ƙala ta a ta yana fa'ili kaga sun amsa ashe wanda mai magana na magana in ta kama to saboda haka wannan cewa matattu ba su magana in ta kama za su yi magana don haka innaka la tusmi'ul mauta ana magana haƙiƙanin jiyarwar ba kai bane ya rasulullah Allah ne mai jiyar da su Allah ne mai jiyar da su innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha kaga bai kore shirewa ba wata ma sai ka ji wa innaka latahdi ila siratin mustaqim wa innaka latahdi ila siratin mustaqim kuma can ce latahdi man ahbabta ashe ana nufin haƙiƙanin tasiri haƙiƙanin tasirin abun yana ga Allah saboda haka shine huskar jam'i tsakanin wannan hadisi ma antum bi asma'a minhum da kuma innaka la tusmi'ul mauta
حدثنا عبدان خبرني أبي أن شوبة سمعت الأشعث عن أبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقال لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله عنها فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر زال غندر عذاب القبر حق
حدثنا أبدان قال أخبرني أبي أن شوبا قال سمعت الأشعث عن أبيه أم مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر فقالت لها أعاذك الله من عذاب القبر فسألت عائشة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن عذاب القبر فقال نعم عذاب القبر قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فما رأيت رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر wannan hadisi abdan ya zantar da mu shine abdullahi ibn usman ibn jabala abdullahi ibn usman ibn jabala abdullahi ibn usman ibn jabala an shi kuma fa qala yace akhbarani abi babana ya bani labari shine Usman ibn Jabala Usman ibn Jabala an shuba ya karbo daga shuba qala yace samitu al-ash'ath naji ash'ath an abihi ya ji daga baban shi an masruq ya ji daga masruq ibn al-ajza an aisha shi kuma ya ji daga ummu aisha radiyallahu ta'ala anha qalat abinda tace radiyallahu ta'ala anha anna yahudiyyatan hakika akwai wata bai yahudiya dakalat in an tuna wannan ya faru can a kitabul kusufi ko wannan wannan hadisi in an tuna mun wuto shi can a kusufi anna yahudiyatan san dai wata bai yahudiya dakalat alaiha ta shiga wajen ummul mu'minin aisha radiyallahu ta'ala anha fa zakarat azab al-qabr sai ta ambaci azab al-qabr فقالت لها تجتي لإذا أعاذك الله من أمام القبر الله كيا يكي يتريكي ya kare ki daga azabar kabari fasa'alat don duk alkhairin ta mata ita addu'a da take mata a wata riwaya addu'a take ma ummu na Aisha Allah da ya tsare ki daga azabar kabari Allah ya kiyaye ki daga azabar kabari fasa'alat Aisha Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai ummu na Aisha ta tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an azabar kabari dangane da tabbatu azabar kabari akwai ko babu matabbaciya ce gaskiya ce ko ba haka bane shine ma an azabil kabir fa qala man Allah sallallahu alaihi wasallam yace na am azabul qabr lalle azabul kabari gaskiya ce a wata riwaya zai ce haqqun azabul kabari gaskiya ce azabul kabari gaskiya ce قالت عائشة في أم من عائشة رضي الله تعالى عنها تتي فما رأيت رسول الله صلى الله تعالى وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من أضاب القبر yace daga wannan lokaci ban sake ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi sallah ba face ya nemi tsari daga azabar kabari face ya nemi tsari daga azabar kabari wannan duka annabi sallallahu ta'ala wasallam ya karantar da mu tawazu'insa ya karantar da mu watan tsananin kwaɗayin rahama ubangiji da tsananin tsoron azabar ubangiji maza Allah ya karantar da mu tsananin tsoron Allah ya karantar da mu tsananin tawazu'i ma salla ta ce fa ma ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ba'du bayan wannan waqi'a ta faru bayan wannan tambaya da nayi masa ya bani amsa sallah ban taba gani yayi sallah salatan ko wata sallah ba zai dauka sallar nafila ce ko kuma sallar farilla saboda cewa salatan ko wata iri ta shiga illa ta'awwada face ya nemi tsari min azabil qabri daga azabar kabari to zada gundarun gundaru ya ya dada azabul qabri haqqun azaban nan ta kabari gaskiya ce eh a riwaya sa akwai azabul qabri haqqun azabar kabari gaskiya ce to حدثنا يحيى بن سليمان حدثنا ابن وهب قال خبرني يونس عن ابن شهاب أخبرني أروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما تقول قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خديبا فذكر فتنة القبر التي يبتسم فيها المرء فلما ذكر ذلك سد المسلمون سدتها
زاد غندر عذاب القبر مكاكتين يكاوش حدثنا حفظ سليمان قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عروة بن الزبير أنه سمع أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما تقول قام رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم خديبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن فيها المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة زاد جندر عذاب القبر wannan hadisi yahya ibn sulaiman ya zantar da muqala yace haddathana ibn wahab yace wa ibn wahab ya zantar da muqala yace akhbarani yunus yace yunus ibn yazid al-aili ya zantar da mu an ibn shihab ya karbo daga muhammad ibn muslim ibn shihab az-zuhri qala yace akhbarani qurrat ibn zubayr yace urutu ibn zubair ya zan ya bani labari annahu sami'a asma'a bint abi bakr yace ya ji asma ya sayyidina abubakar zatu nidaqain radiyallahu ta'ala anhuma yadda Allah tabbata gare ta shine da ita da mahaifinta an ce asma بنت أبي بكر كاجا أسماء صحابية بابنتا صحابي ذاك في أشي رضي الله عنهما لذا تبت غريس سوبيو da ƴar da uban ta kula abin da take cewa tsara rasulullahi sallallahu ta'ala sallam khadiban wata rana manzo Allah sallallahu alaihi ya tashi khadiban ya tsaya khadiban yana mai khutba halin kasancewa yana mai khutba fa zakara fitnatal qabri a cikin khutban nan sai ya ambaci jarrabawar kabari allati yaftatinu fiha almar'u wadda ake ake jarrabar watan mutum da ita ko mutum yake haɗuwa da irin wannan jarraba falamma zakara zalika lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci azabar kabari dajjal muslimuna dajjata sai musulmi suka rika kuka suna hargowa ma'ana baka jin baka ma jin ana magana ko magana ake baka ji saboda masu kuka na kuka masu wayyo masu la haula wala quwwata nayi duk sai aka rude masallacin a wata riwaya marawi yace da aka katale da kuka a cikin masallacin maganar da manzo Allah ke yi ma ban ji karshen ta ba sai da aka natsa sai nace lokacin da ake maganan nan ko lokacin da ake kukan nan dajja masallaci ya rude to menene manzalla ma ya ce to sai da kuma hakan saboda tsananin tashin hankali da sahabbai suka ji in an karanta musu ayoyin Allah watan suna ji zukatan su kamar su kyakkece saboda tsananin tsoron Allah wannan shine halin sahabban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam
حدثنا عياش بن الوليد حدثنا عبد الاعلى حدثنا صحيح عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرأ آله أتاه ملكان ويجهدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله ويقول له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة ويراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يغفر له في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقول له ما كنت فيقال فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول النار فيقال لا دريت ولا تريت ويضرب بمثالك من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين حدثنا إياش بن الوليد قال حدثنا عبد الآلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه حدثهم أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قال إن الأبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله فيقال له انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة فيراهما جميعا قال قتادة وذكر لنا أنه يفقه في قبره ثم رجع إلى حديث أنس قال وأما المنافق والكافر فيقو- فيقال له ما كنت تقول في هذا الرجل فيقول لا أدري كنت أقول ما يقول الناس فيقال لا دريت ولا تليت ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيسيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين وانا حديث إياش بن الوليد هذا التدم قال حدثنا عبد الآلة yace Abdul Ala zan tadda mu qala haddathana Sa'id yace Sa'id ya zan tadda mu an Qatada ya karbo daga Qatada an Anas ibn Malik shi kuma ya ji daga Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu annahu haddatha hakika anas ya zantar da su anna rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wasallam qal yace hakika manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya ce innal abd idza wudi'a fi qabri sani dai bawa in an ajiye shi bi qabrihi a kabarinsa wa tawalla anhu ashabu yan uwansa abokansa waɗanda suka rako shi tawalla anhu sun juya sun ba da baya wa innahu la yasma'u qar'ani alihim haqiqa yana jin ƙarar takalminsu kaɗawar takalminsu irin buga wannan takalmi ke yi ko fat fat fat takalmi na bugawa ko kuma irin kwas kwas kwas din nan ƙarar dai takalmi ko wace iri ce yana jin ƙarar takalmin to tun wannan lokacin a tafi malaka dama abin da yasa aka kawo wannan wa innahu la yasma'u qar'an alihim a gwaji mudda ta zuwan mala'iku sai bayan an yi ne an kwana daya an kwana biyu ko bayan sati za su zo sai ce a wa innahu la yasma'u qar'an alim ai tun yana jin kadawa na sautin takalman waɗanda suka zo rako shi sun juya tun yana jin watan ƙara takalman su kaga kenan masu nisa ba to tun lokacin atahu malakani mala'iku guda biyu za su zai ke mashi fa yuqi idanihi su zaunar da shi zaune fa yaqulani sai su ce da shi ma kunta taqulu fi hadha rajul me za ka faɗa ga wannan wannan mutum ma'ana sayyidina rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama an dai tuna irin bayanuna hadha rajul wannan mutum to wannan cewa wannan mutum da alif da lam din nan to abinda watan muhaqqiqai ke fahimta abinda ke ciki wanda ya tarar da dukkan siffa ta rujula wanda a cikakken namiji wanda ya cika dukkan sifofi na rujula wanda ya karbi wannan sifa ta rujula to shi ake nufi da hazar rujula ba ordinary rujulu bane فأما المؤمن أما مؤمني أمسى الشيء فيقول أبدا الذي أشهد أنه عبد الله ورسوله لا تبتا لا شيدا باوان الله نيمان زن الله باوان الله نيمان زن الله dan haka duk wanda ya rayu akan idza qulta abdullahi sayyidu khalqihi litansib lahu ma shi la taqashi kufra eh duk wanda ya tabbatar da manzon Allah bawan Allah manzon Allah a ta shi kenan abinda ake nema ya samu wannan makami ne iyayen ka za ka yi iyayen ka za ka yi ka dai rabu da tafarkin yi wa Allah tarayya ka rabu da tafarkin mai da annabi sallallahu ta'ala sallam abokin tarayya Allah ko kaɗan babu a abdullahi wa rasul abdullahi da haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake la tuqruni kama aqratin nasara ibnu maryama innama ana abdun faqulu abdullahi wa rasuluhu kada ku gida ɗani ku kai ni irin yadda nasara suka yi ga isa ɗan maryam da nan sassalin ya ce kada ku yabe ni haka nan kawai ko kaf ku wuce wuri cikin yabo na ya ce yabon ma ba za a yi ba a'a maza Allah ya yi bayani ya ce la tuduru ni ba bai ta nan nan ba da maza Allah ya tsaya nan duk yabon da za a faɗi ta ce ai an yi da rai a'a maza Allah ya faɗi fuskar Isra'il ya ce kama aqratin nasara ibnu maryam kamar yadda nasara suka yi isa dan maryam kowa san abin da nasara suka yi isa dan maryam cewa suka yi dan Allah ne zalla sa sunan ce ko kusa kada ku yi mu haka nan to abin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake gani da haka wanda bai rayu akan wannan dama ya san amsa Allah zai karfafe shi da amsa sai ce ashhadu annahu abdu abdullahi wa rasuluhu fa yuqalu lahu sai a ce da shi unzur ila maq'adika min an-nar diba zuwa ga wurin da aka tanadar maka minan nari cikin wuta sai a yi mai da kasan majigi sai a hasko mai ga wurin shi mahallin shi na wuta cike da azaba a ce kaga wannan wurin naka ne amma yanzu qad abdalaka Allah bihi maq'adan min al-janna saboda wannan amsa ta darar ta kai tsaye daidaitatta katartatta to Allah ya musanya maka wurin zama ya baka wani musayan wancan wancan an goge shi yanzu an baka wani a cikin aljanna ka kalle su fayarahuma zai ga wuraren guda biyu ya ga na wutar ya ga na aljanna fayarahuma jami'an zai gansu gaba ke daya to wannan fayarahuma jami'an to shine aka fassara waccan in an tuna wancan hadisi da ya gabata wancan hadisi da ya gabata ma min nafsin manfusatin illa kutiba makanuha min aljannati wan nar wasu malamai suka ce min aljannati wan nar ay auna min aljannati wan nar ay auna shi akwai riwaya da ke tabbatar da haka imma shaqiyyun wa imma sa'id shaqiyyun aw sa'id da haka aka ce waw din nan ma'ana aw ne sannan kuma ko kuma waɗanda suka ɗauka a'a yana nan ba ma'ana aw gare shi ba to sai suka ce to wannan ake nufi cewa illa kutiba makanuha min aljannati wan nar ai kaga shi yana da gida a wuta yana da shi a aljanna fa yarahuma jami'an zai gansu duka iya kawai an canza na wutar da na aljanna kawai amma fa yarahuma jami'an da wancan tsohon gidan da wannan sabon zai gansu gaba ke da qala qatada qatada ji zikirin la annahu yufsahu fi qabrihi an ambata mana to yanzu ya bar riwayar watan Anas shi qatada in an lura na cikin riwayar Anas ne fa amma yanzu ya aje riwaya anasu sai ce wasu kiran nan ana ambata mana yanzu ba riwaya anasu bace wanda yake ambaton yanzu ana ambata mana annahu yufsahu fi qabrihi ana budawa ana yalwatawa cikin kabarin mamaci thumma raja'a sannan sai kuma ya dawo ila hadisi anas zuwa ga hadisin anas ibn malik qala kaza hadisin anas ibn malik din ya kawo watan fayrahuma jami'an zai gansu tunaita to ya ci gaba ya ce wa ammal munafiqu an ji abin da mumini yake ciki ga an fashi kyakkyawa yusabbitu Allahu allazina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya to wa ammal munafiqu amma munafiqi wal kafiru da kafiri fayuqalu lahu za a ce da shi kowanne daga cikin su ne kowanne daga cikin su ne ko fayuqalu lahu za a ce da shi ma kunta taqulu fi hadha ar-rajuli me kake fada me ka zamo kana fada a cikin wannan watan babban mutum shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anan me ka zama kana faɗa a can duniya kan shi ko ko yanzu me zaka ce akan shi fa yaqulu sai ce la adri bai sani ba kuntu aqulu ma yaquluhu an-nas na zama ina faɗar abinda mutane kawai suke faɗa aka ce wannan amsa irin ta munafukai ce sun dai kawai yadda suka ji ana cewa su ma suna cewa eh kawai su shiga dai ribibi yadda suka ji ana cewa su ma suna cewa kaji abin da yake fa yuqalu sai a ce la daraita wala talaita in an tuna dai bayano na akan la daraita wala talaita ya ya gabata la daraita daga cikin fasarorinsa a baka gane ba yace to wala talaita karatu alqur'ani ne baka karanta ba da ka karanta alqur'ani baka cewa baka san manzon Allah ba la da raita baka san baka san shi ba to la da raita alqur'ani ne baka karanta ba eh wasu ka ce ma la da raita wa la talaita kada Allah ya saka sani kada Allah ya saka karanta qur'anin da zaka sani wasu kuma la da raita abin da yasa baka gane ba la talaita qur'ani ne baka karanta ba daga talautan wa yudrabu bi matariq min hadid wai zurabu daga nan za a fara dukan kafiri ko munafiki bi matsarika da gudumomi to kaji wannan shine dalilin kawo wannan a karkashin wannan tarjuma eh babin azabar kabari gaskiya ne wai zurabu za a rika dukan sa bi matsarika da gudumomi min hadidin na bakin karfi gudumomi ba ɗaya ba fa aka ce wannan abin da yake nuna al-Imam Karmani yace yana nuna duk guduma ɗaya tana da bakin gudumomi da yawa duk guduma ɗaya tana da bakin gudumomi da yawa ya da kasantan irin na dabino yana da kabobi haka gefe da gefe to haka duk guduma guda tana da gudumomi tare da ita don haka kaga in ai mai rafka ɗaya to an buge shi da gudumomi ke an buge shi da gudumomi amma in ba haka ba sai ya ce ta gudumar dai guda ce ويضرب ويضرب بمطارق من حديد ضربة دوكا وليكي مثلا من حديد نبك كرفي ضربة دوكا مثلا فيسيب ذلك كارا ينا بودا صيحة كارا من كرفي يسمعها من يليه duk wanda ke kusa da shi ya ce na mala'iku yana jin wannan aka ce na mala'iku yasma'uha man yalihi waɗanda ke kusa da shi na mala'iku suna jin shi wasu kuma suka ce a'a la waje hali haza tafsis babu wata huska ta ƙayyadewa ce sai mala'iku kaɗai domin riwaya ta tabbata dabbobi ma suna jin azabar da ake ma mutanen kabari waɗanda ake wa azabar cikin kabari har dabbobi na ji akwai riwaya ta tabbatar da haka kaga kenan babu huska ta tafsisi sai sai mala'iku akwai riwaya da yasma'uha wato man bainal mashriqi wal maghribi man bainal mashriqi wal maghribi yasma'uha hadith abu sa'id al-khudri radiyallahu ta'ala anhu yace yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghayra as-saqalayn yasma'uhu khalqullahi kulluhum ghayra as-saqalayn duk halitta Allah na ji in ba mutum da aljanni ba نعم eh an ce ana ai ga wancan bayani in an tuna na abin nan ko a kusufi ne to an yi maganan za a zo da surar maza Allah ce sallallahu alaihi wasallam saboda haza da aka ce ishara ce ta abin da yake kusa na wanda yake kusa fi hadar raju don haka manzala sallam din ne za a nuna masa eh don haka ya nemi soyayya manzala sallallahu ta'ala sallam da kauna tun yanzu ya san annabi sallallahu ta'ala alaihi sallam ya radda in an tambaye shi ya san manzo Allah Allah muna muwafaka